kowa bai yadda da kansa ba kai ka rubuta mana ci darasi na biyu kitabul mukatab yace wa haddathani malikun an humayd ibn qais al-makki anna mukataban kana libn al-mutawakkil halaka bi makkah وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء فيه فكتب إلى عبد الملك ابن مروان يسأله عن ذلك فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس فاقضها ثم اقضي ما بقي عليه من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده فقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يتلو هاتين الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الجمعة قال مالك وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم ولا يلزمه أحد وقد سمعت بعض أهل العلم يقول إنما ذلك الخير الذي قال الله والقوة على الكتابة والأداء wannan na san baku da shi ko qala malikun wa samitu ba'd ahli al-ilm yaqulu fi qawli Allah tabaaraka wa ta'ala wa atuhum min mali Allah alladhi ataakum inna dhalika an yukatiba ar-rajulu ghulamahu thumma yad'u anhu fi akhir kitabatihi shay'an musamman to bari mu bari mu fara bugawa anan magani me Allah zai insha Allah idan za ku yi tunawa dama an ce mukatabi shi bawa mukatabi shine bawan da yake an rubuta masa wani kudi da da zai biya zuwa wani ajali ko zuwa wani lokaci ayyananne ambatacce sananne to ya kawo hadisin malik daga humaid ibn qais al-makki shi wannan gurgu ne humayd ibn qais al-makki al-araj al-qari anna mukataban wani bawa mukatabi sunansa abbad kamar yadda ya zo a cikin riwayar abdurrazak bawa ne mukatabi sunansa abbad um, libnil mutawakkil na ibn al-mutawakkil kamar yadda zo a riwayar al-abdurrazzaq shi kuma aka ce maula al-mutawakkil halaka bi makkata shi wannan bawa mukatabi na ibn al-mutawakkil halaka ai mata bi makkata ya mutu a makka yana matsayin mukatab din wata raka alihi baqiyatun min kitabatihi kuma ya bar wani nauyi na kudi da aka dora masa bai biya ba ga kuma bashi suka na mutane a kansa da dukiya da yawa kudin mukatabar bai gama biya ba akwai basukan mutane da yawa bai biya ba kuma ya bar dukiya da yawa zai iya yawa ana bin mutum bashi bai biya ba kuma a tarar yana da kuɗi da yawa kuma halin mutane wa taraka ibnatan ya bar ya amma shi bawa ne yar kuma ya ce ku gane lissafin wata raka ibnatan ya bar diya ya ba baiwa ba to yanzu wannan bawa ne na ibnul mutawakkil kuma ba bawa kaɗai ba mukatabi an ɗora masa wani kuɗi da zai biya bai biya ba kuma um, ya bar kuma ɗiya ga bashi kuma ana binsa ga kuma kuɗi yana da shi fa ashkala ala amili makkata amili makkata amirin makka sarkin makka a wannan lokaci wani abin ya rikitar da shi tunda daman su ne masu hukuncin su ne malaman kuma su ne alƙalan fa ashkala ala amili makkata alqada a fihi ya kasa yin hukunci akan wannan saboda gaskiya bai san hukuncin da zai yi ba fa kataba ila abdul malik ibn marwan ya rubuta kada zuwa ga abdul malik ibn marwan khalifa a wannan lokacin akwai khalifa akwai kuma gwamna na makka ma'aikaci wanda aka dora shi ya kula da makka ya tsalu an dalika yana tambayansa dangane da wannan hukunci sai shi abdul malik ibn marwan a sai ya turo masa da amsa kaga wannan yana nuna cewa masu mulkin da sarakuna na da suna da ilimi ba jahilai ake nadawa ba idan idan gwamna ya samu matsalar wani abu sai tura wa shugaban kasansa shi kuma sai ya rubuto mai ko shi ya ba da fatawa ko kuma a rubuta masa ya rubuta masa ya ce da shi hanif da bidiyoyin nasu sai shi yanzu tukunna shi wannan ba mukatabi da ya mutu ya bar dukiya ka ɗebi bashin mutane tukunna ai ba wani magana gado sai an biya bashi daga nan aka gane cewa asali a shari'a idan mutum ya mutu a abinda ake fara kula ba da shi shine a biya bashi tukunna ba a wata magana sai an biya bashi yasa ce ibda bidiyunin nas bashin da mutane suke da shi a kansa ka biya musu tukunna ya zo ya tara kuɗi kuma bai biya bashi ba kuma a zo ana magana ya za a raba sa babu yake sun mabdi ma baƙiya min kitabaci abu na biyu kuma ka biya bashin da nake binsa na kitaba mukatabar da aka yi ba an dora mai kuɗi zai biya kaza ba to bai iya biyawa ka fara biyan bashin mutane shine na dole sannan ka biya masa kuɗin da zai mai da shi da tunda bai iya biya ba shine tun maqdi ma baqiya a min kitabati wato ka biya wannan bashi na mukataba to saura me sun maksin ma baqiya min mali baina ibnatihi wa maulahu to sauran dukiyar ka wannan bawa yana da kuɗi abin da ya saura bayan ka biya bashin mutane sannan bayan ka biya bashin da ake bin sa na mukataba to sauran dukiyarsa kuma ka raba shi tsakanin wannan ya tasa kaga yana da ya mace diya ba baiwa ba sannan kuma da mai gidansa maulansa waye maulansa ogansa a yana da maula yana da mai gida to yanzu ana kaga ashe idan bawa bawa bawa ne yana da yana da ɗaya cikakken ɗa to ya mutu kenan ba shi kaɗai zai cinye dukiyar ba tunda akwai mai gidan ubansa uban yana matsayin bawa ne shi bai zama da ba to ba mai gidansa ya rubuta mai kitaba din shi ma yana da wani rabo ya masa mukataba sai a raba dukiyar tsakanin diyar da maulansa wato maulansa mu'taqihi allazi katabahu kenan ko baka bane wane ne to maulan shine ibnul mutawakkil ibn ibnul mutawakkil ko maulal mutawakkil kaje ka raba shi tsakanin su بأدائي على التصريف ka raba shi a tsakanin su ka ba wannan ka ba wannan wannan shi ne hukuncin shari'a a kan wanda ya mutu ya bar wata dukiya kuma ba wa ne da aka za a fara bidiyonin nas sannan a kama mukataba a biya sannan kuma sauran da zama gado liwara satihi al'ahara ko su zuwa ne sauransu idan ba mukataba ya mutu ya bar dukiya ya yaya ba wa da shi kenan zai iya ba wa da haifar da zai iya ba wa da shi a matarsa da ake wanda ake ta yaya wani yau ne ba a cikin nuna an tsaye da su wasu mace ce wasu ya ce idan ba wa ya wuce ya ce ya ba ba ba ba wa daga musamman da mai kuɗi ne ya tsaye a ƙarfin ya ba ta yawa to idan bawa aure ya cika yaya bawa ya aure ya cika kiya to dan da da ba zai ba da shi take ina ba na fahimta ba ba idan kuma janibin wal to abin da ya saura kuma zai zama gado ne tsakanin ƴaƴansa su ƴaƴan saboda shi ai kaga mutum kuma akwai da ya sauri bai gama samun yanci kafin kafin mutu to wannan shi ne hukuncin da aka yi a kamar da malamai suka yi bayani akwai hukuncin da yawa waɗanda ba waɗannan ba shi bin hazar suna da wasu rayuka ba ba wannan ba yace yace shi ma ya ce idan mutum ya bar ya'ya shi ba wani ya bar ya'ya to duke sa za a biya a makaranta ba sannan kuma a shi ba sa kenan ya ce duke sa kuma za a bari shi ya'yan sa za su kwashe kawai ba babu wani ganar wani mai gidansa har imam al-hasan basri ma ya tafi da ibn sirin imam al-khalil imam shafi رحمة الله الجميع قال مالك الأمر إن ليس على سبيل الأمر أن كاتبه إذا سأل ذلك فذلك بعد ذلك كان شيء من hukuncin bawa da ya je ya roƙi mai gidansa ya ce masa mukatab ya ce mu a wajenmu ba zai zama wajibi ba ana ku laisa mana laisa ya jibu kenan ba wajibi mane على سيد الأمر الشرطة أن يكتبه إذا سأل ذلك إنما هو يصدق تنجيه نفسه التنبيه التي هي واجبه مصابه إن يقدم إليه يقدم أجل برهن يذكرنا قد ذكر من دليل يشتي وأنا idan ya buƙaci taimaka masa ya tabarru ya taimaka masa a taimaka idan bai nema ba to kamar shi ta zama da haka shi kuma da su ne rahman kula ya ce a a shi mukata ba su ne a cikin nema ba ba ba ba ko bai nema ba kawai ka ce masu ko ka ce kanka ko ka ko ka ce سنقل مرة دم سيئي وسيئي ولا أسمع أن أحدا من الأئمة أكاه رجلا بتبت ولد إلى الشمال ما يبقى يأتي للساوى وني أكره أجبارا يأتي للساوى وني لا يكتب عبده إلى الأرض شكوى إذا ما ونسى يعني لم يكتب ويا لما تشيل سجلتي ويرسل ما wannan babu wani wannan kwata babu tilas babu kuma dole a ciki saboda a ne kamar ruɗi ne zai da dama ya fi halittar dukiya su ce ba wani idan bai ba ba za a ba za a kwata masa ba wani zai ba ta masa ce ce ba a rin da jin neman lafiya ne shi dole a kan سميت بطن أحدهم إذا سئل عن ذلك فقيل له ji wasu daga cikin malamai dan aka tambaye su akan wannan wato akan alkitaba inda su'alil abdi kenan idan bawa ya nemi a yi mai mukataba a faƙila la sai aka ce aka ce da shi wato ɗaya da shi ulama a cikin malamai am Allah ta baka ta yi ubi kitabi ya Allah ya ce a cikin littafin sa ubangiji ta baka ta lafiya am والذين يكتبون الكتاب من قبل أيمانهم وكاتبون أيمانهم بخيرا فلا يمنع مكاتبا والذين يمنعون مكاتبا والذين يكتبون الكتاب ما سلم من يمنع مكاتبا شيء من دعوة تمام الكفاية في الجنة وكاتبهم على الله يمنع مكاتبا أن يمنع مكاتبا فلو تتمسوا وإن الدراسة بها إن علمتم فيه خيرا idan kusan akwai alkhairi a tattare da su to wannan ne da malamai sai suke sabani wai me me Allah ke nufi da alkhairi khaira khaira menene alkhairi a a wasu suka ce alheri dai normal alheri da aka sani wannan ana kan alheri akan wannan rubutu da aka sani shikenan a akwai alheri zai iya fita ya je nemo shi kenan wasu suka ce in alimtum fihi khaira wanda yake da sana shine khaira din wanda yake da sana da zai yana hibba zai fice shi nemo kamar da imam al-baji ya faɗa wanda yake da sana zai je nemo wannan shine khaira din wannan imam malik ya bada dama ya ce a yi masa to wanda bai da shi ba a wata riwaya ibnu qasim ya ce kai in ya ce a rubuta masa ko bai da sana'a in bara zai je ya yi ya ce ya ce da kuma mutane har sai ya samu ya ce wani ya alada lokacin ya samu na sanar da ya fata inda zai nemi roƙon mutane ne ya wata kuɗi da ke wata ya alada duk da cewa an rubuta kuma da alaƙa wasu mana haka sai da shi ka alada ba a kudi da makarba da yana bara kar a yi masa wannan haka wasu daga cikin malamai suka faɗa cikin mutanen bagda da iraki kenan da sauransu wasu kuma malamai tun suna da kaka kamar yana su musulmi alamar da sa rahama ya ta kuna gaɗi to akwai wannan ayoyi yace yatlu hatil adil wa idza tum fasadu fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi وابتغوا من فضل الله قال مالك إنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه لناس وليس بواجب عليهم قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى وأتم من فضل الله الذي آتاكم إن ذلك يحسب الرجل غلامه ثم يدعو عنه من آخر الكتاب وفيه شيء مصمم وأنا أعلم Allah ya ce ana bayani akan sigar al'amari din nan fakati hukum din nan laysa lil dan karma wani kaga shi Allah ya yi ya yi bayani ya ce fakati hukum to ya Allah ya bani shi kada wani shi ba dole bane kamar wani kawace nan ba dole bane suka ce ai ga shi Allah ya ce in wa idza halaltum bil ihram fasbadu ku je ku yi farauta to yanzu wannan fasada da mai ne to tun wannan fasada ba dole bane ba da kuma da Allah fa idza ku je ku yi salat fantashiru fantashiru idza ku yi salat fantashiru ku je ku yi salat to fa katibuhum in alimtum fihim khairan shi ma ba dole bane ina fata ana fahimta to nan an kawo waɗannan ayoyi ne don a nuna mana ai akwai sigogi da suke zuwa a cikin alƙur'ani a cikin kamar dole da kamar dole kamar yadda fasad da kamar dole a sirri ba da ila da ya yi da jima'an yawwa da kuma ubudurci da ta shi rufin tsarri a cikin shafi da jira'au min fadilai ba ba wajibi bane ba wajibi bane ba ma da kuma wani kace wannan madalika wannan ya amfani da Allah ya yi izini fi nas kawai wallahi daga cikin malamai suna faɗa a fadin Allah ta'ala wa atukum min mali alladhi atakum wannan ba da dukiyar Allah da Allah ya baku Allah ya yi umarni a cikin wannan aya akan mawali su bayar da wani abu daga cikin dukiya ta al-muqaddari bayan mutabi yanzu wa atu min mali alladhi atakum Allah magana ne da mai gida da kuma bayan sa ba su shi dukiya ta Allah da Allah ya baku a yana nufin ku ba su shi amin amwalihi ku ba su wani abu da dukiyar su ya rubuta wa yaransa mukataba shi ne sun mai yasa an hu idan ba mu iya kusu ke an gani idan ka abin da ake nufi idan ka rubuta wa mukataba to sai kai masa ragi kun gane ko sai ka masa ragi min akhir kitab la kan karshe idan sai bada zai biya kudin sai ka ce to miliyan uku aka ce ka biya to rage maka dubu ɗari biyar shine wa atuhum bi malillahi alladhi atakum shay'an musamman yawa wani abu daga sun yi sabani shay'an musamman menene ake nufi iya bidansa sauran su kala malikun fa hada ahsanu ma sami'tu min ahli ilmi wannan shine wato mafi kyawun abin da na ji daga wajen malamai mazuwa ilimi a tafsirin waɗannan ayoyi wa adarsu amalan as'ala zalika indana kuma ka tarar da mutane suna aiki a Madina mu dai a wajen mu kinan yawan sahabbai suke yi amma ba dole bane babu tilas yawa da tilas ne da an da an bada umarni ya zama abin kenan ba su fahimci ayar a matsayin dole ba to kaga jama'a wannan shi ma dai abin da yake nuna mana ba a iya fahimtar qur'ani ba a iya gane ayoyin qur'ani sai an nemi maganganun magabata yanzu anan duk kun ga a ciki maganganun sahabbai ne da tabi'ai aka kawo ba a maka hadisi ba yanzu akwai hankali wanda shi a gane qur'ani ba za a yi hadisi ba akwai hankali don shi ƙur'ani dole a aka karanta maka shi Allah ya yi shi da mutane ya buƙaci shi da shi da bayani kuma da shi cewa yau da magana da shi ma fasu da shi magana sun yi magana da shi da shi magana bayani ya rabu da ya ga ya ma magana mai kan shi da bayani to ina da Allah wannan wani yi magana da shi magana bayani saboda karfashin wani da kuma magana Allah tabaraka to kuma duka gaba ɗaya me ya fitar da mu daga cikin wannan rikici na cewa dole ne ko ba dole ne aikin sahabbai da aikin tabi'i da tabi'i tabi'i da shi ne da mana yanda abun yake wato mai malayin da zai atafu ya zama ya zama shi da dole ka ba shi wannan barka ne annab da lafiya da kuma ka ta ba gudan mana ko ala ka kamsa cikin wannan da na alfa ثم وضعه في عليه جابته خمسة آلاف درهم شيئا مسمى قال مالك عن عمرو ان انا كتب اذا كتب غيره تبي مالك شيء لاباري يزور مني يكون شيء يزور مني امام زكاني يجي يتعلم من نافع وما يتكلم في نافع وكل ما الواحد يروي شو عبد الله بن عمر لا يدري شيء وترى يا ايها الناس كتب كتب غلامه سنة الشرقة سنة الأرض كلها الشرقة على لأشهد خمسة وستين ألف ألف درهم درهمي ثلاثة ثلاثين بير كل يوم درهمي نوع دبو ثلاثين بير دبو كايش سيادة ثم وضع عنه من آخر كتابته da ya zo ƙarshen lokacin da zai biya kudin abdullahi dan umar sai ya rage masa hamsata ala dirham ya rage mai dirhami guda dubu biyar imam ibn hazm a cikin halaki wanda hamsata ala dirham ce su in hamsata wa talatin idan ka kasa hamsata wa talatin bakwai to wannan ba sabin shi ne hamsata ala ya kama da wuce kasar da ta gura mai mai sai ka ce mai da ka yare masa asubu kenan da wasu sun yi da shi da rubuwa sun mai shi kaman rubuwa ka kasar shi da shi kuma da ta yare alfan wal amu inda da al'amari da ya fi rin jaye wa jama'a al'amu ana da bukata ta bata ta mutu shi ba mu kare da mai na kashe da ya rin bukata ba to ba farko shi tafiya kuma to ya sa tana bin sa dukiyarwa ba wa tana bin ba wa saboda yana shi ma'a da ita abin da ina abin da wucika ya tuba wa malu bawa idan an yi ta shi dukiyar suna kasa bawa don kwallawa bawa idan an yi tashi dukiyar suna kasa ya taɓa kwallawa to almukata min ba da wula menene ya taɓa kwallawa tun da an yi tashi yana da yanci to shi kenan tun yana da yanci dukiyar sa ba sai ta bi shi ba yana shi ma'anar shi ma aka ba wa bukatar bidutar tarihinsa bidutar tarihinsa me yasa saboda shi ba wa bukatar yana bukatar wani tsohon dukiya a cikin da aka ce ya amfani da ita wajen biyan nauyin da ya kasa ko ba da kai wani to amma dai wannan matsala akwai sabani shin dukiyar bawa za ta bi shi ko dukiyar mukatabi za ta bi shi matsala ne khilafiya a kusurar malamai da fata alamai wani jina imam abu kasi kamar da ilashin al-mutaba na imam bashi yace man kataba abdan walahu malun duk wanda yayi wa bawa mukatabi rubutu ya biya wani kuɗi mai dukiya bawa aka ga yana da kuɗi to tabi a hu malu dukiyarsa za ta bi shi wannan shine ra'ayin ata shine ra'ayin amr bin dinar da sauran malamai shi wa ta'ala fi khilafan fi tawassul malamai da suke saba ne kamar illa sai dai abin da na rubuta da Abdurrazzaq da Imam Ibrahim النخعي شيطان كتب عبدا قبع ومد للسيد كأشي على إبراهيم النخعي شوى دون لأن يمر بمكتبة كمباوة كل سيدة باوة تدوكي باوة سيدة باتا باوة من إذا أبنى مكتبة هو أن إذا أين tabawa dukiyar tabawa ne ba ma ibrahim na kalila da rayu idan ayan tabawa dukiyar ta ne da sai wanda ta ce da shi me yasa ta biya abu ma ku ce da na fi wannan ita ai ka ce malakan tawa ya raka ita kuma ka ta ta na ka ce kuma ka kalbe mai kudi amma shi na yana da la'aranci ba a shi bawan ya samu kudin ne a ƙarƙashin ka a yana da matsayin bawan ka ne ya zama mai kudin yana matsayin bawan ka ne ya zama mai kudin aka yi rikin da ba shi kudin ka wasu malamai suka ce wannan jama'a da masu cikin ba duk duk ma wanda ya mutu ya bar dukiya mai gidansa ya san da dukiyar nan kowa da dukiyar nan ko ya san da ba kawai dukiyar ba kawai dukiyar ta sashi la ya kuma da su yi biyu ba a yi da iya karfi masa dukiyar sa su ce ba ya da shi ya ta an yi zalunci wannan ne shi bai da ba a yi mu da kai da shi ya fada fahimta yawwa wani itba'ahu waladuhu to muna magana me me ne za ta tafi shi me ne da shi ba hau ne ba wannan da ya fa ba wannan da ya fa da ya ka ce ya fa ya fa ya da ya da da kuɗi kuɗi ya san bayan mutum ya bayar da story za ka yi da bawa shi ya ka yi da dukiya ta bi shi amma a ɗan nasa bai zai bi shi ba ba wani ya ɗan ɓarɓar ɓarɓar lokacin da aka rubuta mu da kafa abin da za a dora masa biya sai ce baka da biya dukiya ta da yana wata za su yi ne ina da gama biyar kudin ka da yana da mu sai da dan iya da ina da na fahimta Imam Mulbaji a cikin almutaqashab da bace duk wanda da aka yi fa masa qabla aqdil kitaba kafin a rubuta alƙawarin mukataba yana hannun mai gidansa ne da a lokacin shi ba ka saba ba ba ne mai to dan sama da mai da ka nan da ya yi ya fara kafa da ka yi shi ba wannan da ai ba wani ne sama da mai sama wannan da ne da ba wato rafi kullu sigi bawan mai gidanka ne har ne ko tabbare ba kai ba dan da ka haifa ma kai ba mai gidanka dan da ka haifa ma kuma ba mai gidanka duk ne ina musu wannan suka musu dan ci ma da aka yi su ita ba mutuwa ba wannan gidan to wannan kai yanzu shi ba ba dukiyar mai gidan mutum ba dukiyar mai gidan ba shi ba ka so kawai to ya za a yi kaje ka siyo a wajen ko cinkiya ta zo ta yi lokacin da ka siyar da cinkiyar wani sai a ce ya sa da ka su an taɓa yana yawwa to amma yaushe ya yi illa a shirka idan mai sayan yanta yake wato wanda ya tafi da ya to shi da ina ake ne ina ba ta mutum ne aka hukunci ne ya ce ba ala ya ya sai to ba ta ne ko ta ka ta ne ka ti bu sai ruwa ko jariyatun da ha hamlun min ولم يعلم به قوة ولا تجد يوم القيامة فإنه لا منها من ماله ينهى من ماله ما يلك يجي da an kake mukasiri da mai gidansa ya rubuta masa ba wa kenan da mai gidansa ya rubuta masa a wasu da da zai biya kamar da a wasu wasu miliyan kuɗi ko da tambayi wala ku jariyatun wannan jumla ce hayya wa ɗin baku ailil mukatabi jariya shi bawan yana da wata baiwa ya mace ya da ama wani hujjariyatun a rayuwa da amma biha hablun hablun daidai ke da hamlun hablun ana nufin me hamlun ka gane karatun ba wani ya ka rubuta musu ba yana da yana da baiwa da baya ma yana da baiwa yana ai ba a ce abin da yana da jari yana da ama yana da yana yana ai ce sai ce minhu za a yi ci ya sa yana yana da yana da baiwa yana da shi ta bawa yana auren baiwa kuma ya mata ciki shi ba wani yana da ƙarƙashin wani sannan yana da baiwa da kuma yana da ciki da yadda da wani ya haka ne mai yadda in kana bawa a shari'a yana iya baka dama ya tafi kai ta salli ita ka dan ke ba ce ka dinga saduwa da ita kai wannan yayin da kake bukata da ita ta ba shi da kama yana yin sa lam ya'lam bihi to amma ba shi bawan bai san wannan baiwa matar ta da ciki bai san da cikin ba kuma shi an kata wala sayyidu mai gidansa da ya rubuta masa kada shi ma da sa kai shi ba da cikin barkiya an gane ya rifanta da ita ta ɗau ciki ɗauka bai sani ba ashe tana da ciki mai gidansa da ba shi dama yake ɓanta da shi ma bai san cewa akwai ciki ya ci ba ciki ranar da aka rubuta ranar da aka banta alƙawari na bukata ba da ba a san akwai ciki ba to yanar shi bawa ya san mace ta tana da ciki kuma ya shakanta cewa wannan bukatar da ke gidansa zai wuce masa sai shi ya da haɗa da ɗan cikin matata shi ma ya kasa wannan yancin to da haka a yi sharaɗi to ya lalace cewa to ya shiga amma idan bai shakanta ba in bai sharanta ba to zai bashira na gaya maka ai wata kike da su da tamari da tamari da rubuta da awon jiya to ka sai da daya mu dauka rubuta mukataban sayarwa ne shi ragon ya sadu da wata yattinkiya a ciki ashe da ciki ya za a yi in aka zo za a tafi da ragon nan ya ce sai ya ɗebo 'ya'yansa nawa ya 'ya'yan na mai gidansu ne gaba daya to shine abin da ake nufi idan ba a sharranta ba fa inna wula ya fa'uhu zalikal walad wannan ɗafa bai zai biwa ba bai zai biwa ba bai zai bi ubansa ba wai uban nasa bawa ne bawan da aka yi mai mukata ba لأنه لم يكن دخل في عبده دليل سبب بشيء وما تبرج الله وهو في سيئه كان alwaladu wa huwa yani alwaladu li sayyidihi na mai gidan ne wa amma amal jariyatu baina halil katabi li anna min malihi wannan baiwa ta bukatar ne don saboda shi ne a lilmukatibi ne ko lilmukatibi ku duba mu wasu sallan na an lilmukatibi ko ci da yana min mai a za a jira haihu wata a idan ta haihu falwaladu lisayidi wal amatu lilmukatibi to ai daman tasa ce ba an bashi ita ba ba an bashi ita ne a ce ta ita ba haka ba to tun da aka rubuta mai bukata ba zai tafi yanzu mulkin wannan mulkin wannan baiwar ba ya koma mallakar wannan baiwar ba ya koma hannun mijinta ba ba mu gane ba ai shi mai gidan nasa ne ya ce kai wacce ba ta wannan ba ka da wannan da tun da yake saduwa da ita ai ta zama mai mallakin sa to mulki mu aka me da ne kai wannan al'amari ba yana buƙatar sharhi da bayani uwar ta bawan ne amma dan fa na mai gidansu ne gaba daya in ba an sharaɗi ba idan kuma an sharɗanta za su tafi zai ɗauki da ɗan da da baiwar da ke nan. Me ne ma yanzu da muke yana kuma min mali min mali min kenan. Min mali nan kada ba ta kada ba ta da To wannan idan ba da duki ne wacce bayan ɗaura kada ba. عملت به أمته عملته منه بعد الكرس ولن تقول kuma shi darin lahu hukumu abi na da hukuncin me baban sa kawai zai yantu bayan wasa yantu ya dakul walad bi ikka bihi kuma ya rubu bi haka shi ma dan da aka haife shi a aka mukatabar a shi ma sunan sabawa amma in ubin ya eto shi ma eto kasuwa ga wata matsala فتقوا اتسما ميراثه على كتاب الله ويحدى كتاب فتقوا ثم مات وميراثه لابن المرأة وليس لزوجه من ميراثه شيء فعلى معرفته موالدتي لكن المسلم ليدعي mukataban min imra'ati bawa ne mukatabi an gani bawa ne mukatabi kai kuma kana da mata sai ka gaji wannan bawa mukatabi ليس هو وضع كلمة أنت قبل أن ما تشتغل ما تتبعك ما تشتغل سيدبر أشكين بعد أن تتنبع وانتهى wannan bawan ma'acin duke da matar ka ta bari ta bar maka bawan bukatun to yana nan gurin ta bar masu guda biyu bai mijin ta akwai wadanta akwai mijin ta da ya ce bar bawa mukatabi bai gama biyan kuɗi ba to an masu cin gadon ta dai babu damuwa ba ya da ba matsala mutum biyu ne to kaji matsalar rajulin wani sai muka innal innal innal mukatabaku imata qabla an yaqdi kitabatahu to shi ma din bawan mukatabin sai ya mutu kafin ya iya gama ya shi masa Allah da ba ta mutu ba ta ba ya mutu kamar yadda ba biyan bai shi ne imma da qabla an yaqdiya qabla an yaqdiya qabla an yuqdiya kita abata to ba ta mutu dan bawan da ake gani bukatar bin shi ma ana buɗe dukiya ne shi ma ya mutu da zai ta za a yi ka duba kawai sai ce ne ya ta sama ya ta samu kamar ya ta sama ya riga da ya canja a'a shi wancan wanda za a gaji shi kaga bukatar bin sa za a yi to yanzu da ɗan da ɗan matar da mijin matan su za su raba gadon waye gadon bawa shi ne ta sama mai rasa zai iya yi wadda kudi ciwa cikin karfi ta shi bane gada ala kitabillahi abin tsarin littafin Allah a bisa littafin Allah za a yi za ta biki da ya a zo lokacin biki ya da ya da mai a mai ne ya da shi kula wala kuma nisu ma ta raka abin ilimin kula hunna fa in kana da hunna wadannan wala kuma rubu to kenan jihar daya bisa hudu shine alhamdulillah shi kuma dan yana da salasatul arba'a saboda na saboda ustuba idan ya mutu kafin kafa mata kafa mata kafin ya biya kafin ya biya mashi da kafin ya biya bashi ne kuma ya mutu dukiyarsa ta waye ne ta me ta me gidan sani da yawa har na na na na ta me gidan sani kuma ba da su ce ko tun wajen ya ga mutu to ima shi kamata dai ai mijin da ya zika da ko ko tun da shi kansa din ma daji lakin da shi ba wanne a matsayin na na na matan maciya da da matar su za su cinye gadar su da da matar dan ta da mijinta to bari mu ta matsar ko ina da ke da wata kusan matar ba ya ga ya sai ba ya mutu yana ana kalmar mutuwar farko mata abdan ne amma wannan mutuwa ta biyu mata horon in mutum farkon da Allah ne ke da ta hu huwa idan mutuwa ta biyu ne kuma ba da hausan ya mutu yana da malik ya ce mirasu libnin mar'ati to ga da ta abin da ya bari na ɗan matan ne saboda yanzu wannan ladan ya tashi liwala ne kun gani liwala yanzu yanzu yaron ya cancanci ya ci gadon ne saboda yanci uwarsa shi ne gidan ma babu wasu shi ne gidan bawa tun da uwarsa ce mai gida bawa to shi kenan directly shi zai ɗauki wannan haƙƙi na mai gida a matsayin uwarsa kamar yadda muka yi a cikin yadda مالك ليس الزوج من ميراث شيء مينا نشغال إذا ما ما تعبدا أما إذا كنت أقول ميجنا بيد كامري sama shi ba saba bane mai wannan shine abinda muka karanta da ku a cikin karatunmu na baya mirasul wala mira surura kuma tarkar tumaya gadon wani taka gadon mai gida taka laisa da sauji min mira da shai wannan shine fatawar fuka haula amsal maliku ya da cewa قال مالك في مكاتب يكاتب عبده مكاتب يكاتب عبده أم wani ne ya rubuta wa bawansa a kudi na mukataba da zai biya shi to me faru ala yanzu fi dalika yunzar fi dalika fa in kana إنما أراد المحاربة لعبده وبالفضل تنه بالتخفيف عنه ولا بالغير abin da yake bayani shi ne wani abu da ke al-muwafaq yake fada a cikin al-mughni ibn qudama kenan shine al-muwafaq mutum baya da yanci ya yanta baya ya yanta wani bawa sai da izinin gidansa sai da izinin shi gidan bawa shi da da shafi da amfani da zuwa me yasa ya da yanta ba wani ba da izinin mamallakin bawa ba saboda akwai zarar me ya zarar ɗin cutar wata shi ne tafiyar mana ba wa ta dukiya ne ta kafa ko ta masa ta kafa shi wata dukiya sa da shi da ta kafa masa kudin abinci da jama'a a sashi ita dole kenan kamar ya kyautar da shi ne a dole wannan ba a yin haka to da wani zai je 'yan tabawan wani ba da izinin mai gidan ba fa لم يصح dole sadakar dole a sa ka kai sadaka a dole kawai wannan ba daidai ba ne kamar yadda ba a sa mutum ya kyauta a dole a sa ka tilas ka kyauta da wannan ba dole shi ba ba ba a yi yankin da je da neman adam saboda yana ma mai gidan ko ya kuma ya banka dole sai mai gidan an lallaba shi ya yadda wannan shi ne ra'ayin imam al-hasan imam shafi saboda al-bukatar ruhin da ya ta ruhin da ya ta ba a cikin sabon da shi dole sai ya ta ba wasa a lokacin نعم نعم نعم a eh aka aka faɗa amma ina so ne don ka gane tambayar da za ka yi me yasa aka ce su tarayya da miji da ɗan wajen gadan shi wannan ba wannan ne kama biyan hatima kenan za a bi da shawata ne bawan wa na'am nawaye to dukiyar wannan matarsa ce murjiya ke da mijin ta zai kaji na nawa da ku cin gadon dukiya hukuncin sa daban da kuma cin gadon mai walittaka ka rike wannan gabar ci gaba da tambayar ka na karshe ko haka hukuncin yaro ɗan dauka shi na na da kamala فإن كان إنما أراد المحرم ka sauƙaƙa mutum ka ɗaga masa ƙafa ka tausasa masa kama a ce habautuhu a larabci ana cewa habautuhu ana sun tsawaituhu ana ne ko muhabba ba ta sai nama da muhabba ya abdihi ya yi ne kawai don ya sauƙaƙa ko ya musamaha wa bawansa wa uri ba zalika kuma aka gane wannan muhabba din ita ce manufar min annabi da da sayyidi min da sayyidi bi takwif an da ya sauka a bawan akan ya abin عن الأطايا أكج محجوب في ماله فليس له استهلاكه ولا هبته وشين الرأي الحسن شين الرأي مالك شين الرأي تريد شعبي صبري cikin shugaban tsamin kan wata zai iya gasawa ya kasa biya da jirgin da kuma kan gidan to bari mu ci gaba mai yace shi bayan zaka wani gane ina maka da wata wata da zaka ci gaba da man in ya duba kan kada ba ne akan yana fahimta haka kuma da neman dukiya wuce za'il fadl wa ta'awuni ala tabtihi da neman fadala da kuma yin ce ko a kan kitabar an ba shi dama ya iya zuwa ya je ya nemo wanda zai ce maka masa kamar yadda bari a cikin mace kuma na shi ya halatta ka ta wata wata da wata da wata ya maka an ziyara da kuma al'aura ala da da bace fala da jaizu lahu li anna hu ya'rifu ala ada da bace an kinka masa kan suke na koyi mun karanta sabbat malamai shi akan wannan matsala a baya a cikin nasu cikin da ma cikin firajin wata abu mukata tabbata lahu shi kuma wannan kaji ya rubuta wai wasa kuɗi da za ta biya kullum ya sale
kuma shi ne inda al'amari ne yake shi ne bai kamata ba duk mutum da ya rubuta ko ba ya wasu wani kuɗi da za ta biya kai yanka lasa ta
haka imam al-baji ma faɗa ya ce laysa lis-sayyidi an yad'a mukatabatahu haka imam shafi'i ma ya faɗa yace saboda yancin ta yana da allake da biyan kuɗinta kada a zuwa shi da wani a rikici lianna wato mu'allaqat wato mu'taqatun ila ajalin kenan a bar yantawa ne zuwa wani lokaci to kuma tunda ta tafi inda za ta samu yanci tana kan tafiya ta samu yanci to ai bai kamata a sadu da ita ba saboda saduwa da mace dole sai da mijinta ko kuma cikakke da bai wasu ce kai ya zama ne da bane misali da kuma alaƙa mai shi idan ba za zama a ta zai zama bai zake kuma ko kuma bane to me da kai ka kwanta da ita wannan ba ba haka bane sure kuma laifi ne kuma ba so ya haka duk da cewa saduwa da ita da hukunci baya cin hukuncin a kitaba din kuma baya wala yujibu itqan baya wajabtar da cewa in yi sadu da ita da ita kuma ba a yi haddi ba da hukunci ba ya cin hukuncin kitaba ba ya kuma kitaba mai da cewa a dole sannan ba a da sadu da shi ya je ya sadu da ba ta ba shi imam azuri da imam hasan basri ya ce wala duk wanda yaje ya rubuta wa bai wasa kitaba ya rubuta mata kitaba ya je kwanta da ita ai mai haddi kawai wanda yaje san da wata ba tare da irin ba الكتابة كما يصل إلى الدود هي بالفعل إن شاءت كانت أم ولد وإن شاءت قررت على أجل وجهها فإن لم تحمل فهي على أجل وجهها ما عليه شيء جوانا بيوما وإنما ربما إنها تركي جدي لو نسبة بأبي أبنى ذلك إن كانت إن ساعة زي زمان ترى أم ولد an gane ko kagan ta zama walad ta zama uwar ɗaki ko ɗaya in tana da dukiya to kaga akwai bayani kin wani sha'a in kuma dama wannan ra'ayin ta ne karrat karrat an istamarat ta ci gaba ta tabbata Allah ta tabbata ya shi wa irin ka tabbata kamar mukataba ce abin da kwakwai a kusa da ita bai da lamarin ba da yi mata da dauke shi ba wani kici ya kare a shi ke nan bai ya alaƙi da wata ya ita ta kan mukataba ta ya ta shi umar bai mu da tsara da kwakwai kamar ba ta zama umar da ba ce sai aka tabbatar da ita akan haka alaƙi ta ba ce kamar yana kula mata kada mutum ya rubuta wa baiwa mu kada ba kuma ya zo ya kwanta da ita bari mu da na ga bayan yana da yawa kar mu rubuta cewa malaka sha'amul mutum alaihi inna rabbuka yafuna insha Allah